من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da darasi na littafi a tajiri da tsari da hadisi lijami tsari wanda babban malami ahmad bin muhammad bin abdulatif azabidi ya rubuta wanda an yi hijira tana da shekara 813 ya rasu 813 yau muna sudu ta shidda ga watan rabi'ul al-akhir hijira manzon sallallahu alaihi shekara 1445 abinda zamu karanta wanda muka dace ma daidai Allah ya tsara mu cikin ladan Allah kuma ya gawarta mu ne ganar da mu kuskuren da zai zama to mu kuskure ya rabbal alamin Allah kuma ya kare mu ya datar da mu zuwa ga abin da yake daidai hadisi na nawa ne da sunan babu ha? da tabalin imam alanafto hadisi na 418 karkashin tarjama babu da tabalin imami alanafto inda taswiyar su suku baban da zai karantar da mu iqbalin imami alanafto shar'anta fuskanta da liman zai ma mutane inda taswiyar su suku lokacin da aka jera sahu na'am gaba ne ko ha ma ya kulu ba da takbir sai zama kenan hadisi na 423 babu ma ya kulu ba da takbir baban da zai karantar da mu ma ya kulu abinda mai sallah zai faɗi ba da takbir bayan ya buɗe sallah saboda sallah tana da mabudi tana da marfi miftahuha at-takbir mabudin sallah shine kabbar harama bayan mutum ya kabbar harama wanda ita ce mashigar sallah kenan sai kuma abin da zai biyo baya na du'a istiftah na yin isti'aza na yin basmala sai kuma karanta suratul fatiha haka ma shi sallallahu alaihi wasallam yake yi kenan ma ya kudu ba da takbir an anas radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wa abubakar wa umar radiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin daga anas Allah kare da gare shi yace lalle manzo Allah sallallahu da sayyidina Abubakar da Umar kanu yaftatihuna as-salata na ha يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين سكن بودي وصلى دا الحمد لله رب العالمين abin da ya sa ya ambata wannan malaman suka ce shine saboda bai bayyana waɗancan kenan du'a da sifta ana yin ta a sirrace sai dai in inda mutane ba su gane ba za ka ilmantar da su isti'aza ana yi a asirce a sallah ko kuma wajen sallah ga mai karatun qur'ani ana buƙatar isti'aza malaman suka ce ko da ma ba sallah bane za ka yi karatun qur'ani to za ka yi isti'aza a asirce bismillah ita ma ana asircewa kamar yadda hanyoyin hadisin ya zo cewa la yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim bai bayyana bismillah su bayyana bismillahir rahmanir rahim kenan bayan takbiratul bayan mutun ya yi kabbara zai du'a ul istifta wanda ya tabbatar ga manzala sallallahu sai kuma ya isti'aza sau da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni duk wanda zai karanta alqur'ani ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma bismillah ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yin bismillah ana bi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna at-takbir wa bayna al-qira'a iskata فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد سيدنا أبو هريرة على قارئ الراجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yin wani dan kawaici yakan yin wani shiru baina takbir tsakanin kafar harama aka ji ya ce Allahu akbar sai a ji yayi wani shiru wa baina qira'a kafin kuma a ji ya bayyana da yin karatu fa qultu yana ce bi abi wa ummi ya rasulullah ina fansar ka ta hanyar bayar da babana da ma'aihiyata duk su zamanto fansa ne a gare ka saboda dukkanin dan adam yakan fifita iyayen shi akan shi saboda su su ne asalin shi su ne sababin zuwan shi duniya babu kuma wanda yake da kima a wajenka in dai ba wanda yake tababbe ba babu wanda yake mafi kima wajenka a duk duniya kamar ma'aiwa da suke sababin zuwan mutum duniya shi yasa wani ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi man ahabbu an-nas bi husni sahabati wane ne mafi tantance dukkanin yan adam in kyautata abokantaka shi in kyautata zamantakewa da shi man abarru wa zan yi maɗa a duk duniya kaga nan sarasa sai ce ummuka ma'aiya ya ƙara ummuka ya ƙara ummuka to bayan tsaho na uku sai ce to kuma sai ma'aikinka kaga su a duniya su ne matakin warko kenan baka da wasu masu kima a duniya kamar su to sai ka ce kuma dan ka nuna duk kimarsu duk matsayinsu to kuma matsayin nasu yana ƙasa da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai ka ce bi abi wa ummi ya rasulullah sai da Abu Hurairah ce bi abi wa ummi ina iya ba da babana da ta duka su zamanto fansa ne a gare ka dan in fanso ka ma'ana ina kaddamar da kai sama da waɗanda a duniya su ne suka himun gaza suka himun baiwa kuma waɗanda su ya fi cancanta a ma biyayya sai dai biyayya su tana karkashin biyayyar manzalar sassan da yi wannan shin hudakin ta girman manzalar sassan sai ce iska suka bayyana ta kabir wal qira'a ma ta kawai tun da kake tsakankanin kabbara harama kafin ka fara qira'a ne kake gabatarwa wannan yana koya mana ladabi na mai tambaya tambaya ta addini kimar addini girman ilimin addini shi ya jaza cewa tambaya ma tana da ladubbanta tana da ladubbanta wanda labudda duk wanda zai tambaya ta addini ya zama ya yi samun wannan shi yasa kaga sai gabatar da wata shehuda bi abi anto ummi ya rasulullah babu yanda za za ka tambayi wani malami wata matsala ta addini ka ce haruna yaya wai wanke kafa in mutum ya yi kaza ya ne ne zai haruna da Allah dan gaya mu wannan kaga ai babu wani mutunta da kimantawa a tattare da wannan to dole akwai waɗansu ladubba kenan da za ka gabatar ko kuma a waya ne misali ka kira nuna alamun kana gaugawa ko kuɗin nawa kaɗan ne ko kuma malam ɗan kira ne da Allah akwai tambaya ka gani ko kuma wata ‘yar tambaya ce dai haka wallahi gashi an tada kura ana gardama a kai to kai da kace an tada kura kuma ana gardama kuma ‘yar tambaya ce ai ya kamata din da ya tambaya ce kar ta sa a sada kura a yi ta gardan dani ga suka bayyana takabirul qira'a ma taqul qala yace aqul allahumma ba'id bayni wa bayna qadaaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib allahumma naqqini min al-qadaaya kama naqqa ath-thawb al-abyad min ad-dam allahumma ghassil qataaya bil ma'i wal-thulj wal-barad tambaya ta sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya kamata kuma ɗalibin ilimi ya zama to mai yawai tambaya an tambayo ne daga magabata bi ma da raktal ilmi yace bi lisanin sa'ul wal qalbin aqul yace da harshe mai yawan tambaya harshe mai yawan tambaya da kuma zuciya wadda take mai hankalta abubuwa mai kiyayewa kaga nan sai tambaya na sarki ya rasulullah ina jin kana shiru me kake cewa wanda yau zaka samu mutum yana sallah bayan limami zai ji limami ya yi kabbara harama ya yi shiru kuma shi bai san ba tun da abin da ya ba a bayyana ba ake wadi balle ka san shi ko baka taba ba tambaya wai da in an yi kabbara harama ake shirin nan menene wai ake faɗi shi dai kawai ya ji an yi shiru shi wa shi kenan ya shiru ya fara shi kenan ya yi shi ma Allah mu bayar bai ne bai na ya ce abin da muke ce Allah ka nisan tsakani na da kurakurai na kama ba ka bai na albashir wal maghrib kamar yadda ka nisan tsakanin mahuda da mahada saboda inda da da muke gani babu guri mafi nisa kamar mahuda da mahada Allahumma naqini min al khataya Allah ka tsaftace ni daga zunubai na kama na qasabul abiyat min al shi mafiyan addu'o'i zamu ga na cikin Qur'ani da sunna ana yau mai istighfari sau da duk wata musiba da duk wani tsawaya da duk matsala da ka ganta zunubi ne yake jayo ta duk wata matsala da ka ganta cikin ɗan adam kawai zunubi ne yake jayo ta duk abin da ka gani ka gani ma asaba kun min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da kaga kuma Allah to sar ya halice shi kalabtu ibadi wa nafafu salatuhum ash-shayatin fi sallallahu alaihi fa tara an-nasa alaiha inna ma la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in ka kana da kuɗi ka karye kai kai ka jayo in ka tsaya kawai kai tunani za ka ga akwai wani sababin da hannunka ne jayo na hali ko baka hudda zakka ko baka in kaga kana da lahiya sai ka rasa sai ka tsaya ka kalla ko ba aikata zunubi ba tana yiwa kai kake cin nama kilo guda ka kwanta ka gani ko ka dama hura mai kyau da nono da sukari da galas sanyi kare kawai da ka sha kanka ida ma gyangyaɗi kawai sai ka faɗi kai tabar ɗinka kaga ya hannunka ne ta jawo abun ko ko kuma ka zo mai nama ya kana yin komin gurin mai kin wannan ka gani to kaga karshe dai kai da kanka za ka yarda cewa kai ne dai ka jawo wannan kamar da jikinka na hutu shi ko dama jikin ba a yi shi ba dan ya huta tun da gidan dai ba duniya ba ba gurin hutu bane Allah subhanahu wataala ya ce hakika mun halicci dan adam a cikin wahala cikin wahala كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد الله كا wanke zunubaina kurakurena da ruwa da kankara da kuma sanyi saboda wankewa ce ta ni'ima wannan sunna ne in mutum ya yi kabbar harama yi wannan ita ce ce ma du'a lissafta malaman da suka tafi akan rashin shar'an tayin ta kenan wannan wannan hadisin hujja ne akai duk inda aka samu su malamai sun ce yin kaza makaruhi ne sai kuma aka samu hadisi to asali kenan shi hadisin hujja ne baka ce ba magana wane saboda Allah ba ya tambaye ka ba cikin kabari me yasa baka bi magana wane ba amma zai tambaye ka me yasa baka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka sunna ce dukkan wanda ya kabbara harrama sallar farilla ko sallar nafila kai du'a da sutta in kuma baka yi ba sallar ka ba ta ba amma ladan kuma ya rubu wanda yayi ladan shi ya iladan ka in ka bari fakka da sujada kabri ko sujada ba shi sai dai bangaren fadalan lada kenan akwai raguwa ana kuma bisa abi bakar da siddiq radiyallahu anha radiyallahu anhuma hadithul qutub wa qad taqaddama fi hadhihi riwaya qalat ala qaddarat minni aljanna hatta law hatta law saratu alaiha lajitukum bi qitabin min qitafiha ودلت مني النار حتى قلت أي رب أو أنا أو أنا منهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تقدشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا هبطتها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشيش الأرض أو خشاش الأرض وأنا أسماء بنت أبي بكر الصديق daga asma bintu abubakar as-siddiq wanda ake ma laqabi da zasu nisakai saboda tana daga wanda suka ba da gudunmuwa a lokacin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kafiran duniya gaba ɗaya suka kwan kulla kitumurmura suka wuni kulla kitumurmura a daren da suka haɗu a kan kisan gilla ga manzala sassalam wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin Allah subhanahu wa ta'ala umarci manzala sallallahu alaihi wasallam ya fita bar maka to kaga gidan da aka tsara yadda za a yi hijira ya nuna a bayan ƙasa babu wani gida na imani gidan amana kamar wannan gida gidan sai da abubakar kaga da ranar kai tsaka manzo Allah san sai lillibi ya zo gidan sayyidina Abubakar yace fitar da duk wanda suke ne yace ya rasulullah iyalinka ce kawai Aisha tana na radiyallahu anha haka ya zance yace asuba yace kwarai Allah ya umarni da yin hijira yace to dama akwai sagonni guda biyu na talibai sun tuni suna baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace a zan dai ba da kuɗi shike na ka tsara Abdullah ibn Urqis allazi da kuma Amir bin Fuhaira go aka tsara da waɗannan guda biyu manzo Allah sun mutane hudu kenan sai dai na Abubakar Asma kuma isa gudun motsa ita ta yi kokarin kimtsa abincin yan gusuri da ya zama to ba madauri sai haka abin daure sanan ta tarfe bakin da shi kaga kenan gudun motsa bangaren hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma karewa dukkanin wata kurar da za ta biyo baya shi yasa lokacin da ma'ayin sayyidina Abubakar ya zo shi yace baban naku ya tsayi ya bar muku me ya bar muku da ke bai gani sai sai dubara ta samu wata shiga ta cika duwatsu sai ta ɗauko mishi da ya jinjina je ce a inda ya bar muku wanda ya je sake shi ba kun tozar ka ba shi ya ɗauka zinariya ce sai zama ce jinjina tun da bai gani ce a to shi ke ne sahi tun da dai bai bar jikoki na ba cikin wahala kaga duk wani abin da zai jayo dai su lullube duk wata ƙura hakan suka yi shi yasa abu jahal matsiyaci da ya zo haka ya ɗau matsiyacin hannun shi ya mare ta da shi duk wahalar da aka sha to duka da su aka sha radiyallahu anhu amma kaga saboda yadda Allah yake jarraba ahlul iman bai nuna ba kuma karshen jarrabawa sa kenan in kana da imani ka dauka ma dama kana ka hanyar imani to ba lazim bane ba dole sai ya zamanto an yi lokacin da zaka samu aminci da ni'ima da kaza a ba lazim bane zai iya yiwa kana cikin jarraba tun daga farko har ƙarshe Allah subhanahu wataala ce minal mu'minina rijalun sarqu ma ahadu Allah alaihi فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا saboda haka har zuwa ƙarshen rayuwarsa kaga ta ida da wannan ganin jarrabawai zama na hidima gidan miji ƙarƙashin mijinta zubair talaka wanda bai da halin ita take ta mamabban ruwa da wasu abubuwa haka kuma haka shekarunsa suka kai inda kuma hallau fitina na tana ji tana gani ɗanta hallau saboda fitintunu na siyasa ya zamanto an yanka kan shi aka sa cikin kwano aka aiko mata saboda abu na hajjaji saboda kawai muradin karewa mulkin shi da kuma karewa manufa na abin nan radiyallahu anhu hadithul kusuf hadithi na kusuf wa qad taqaddam shi yasa guba ta siyasa ta shankali shi mustafa manfaludi yace babu abu mai hatsari mai wani yace kamar siyasa yace barawo zai sata ya zo yana da dama mai kisan kai zai zo yana da dama mai kaza zai zo yana da dama amma kaga siyasa ta shankali in mutum ya sa mulki a gaba kusan duniya zai iya keta kawuna daga nan gurin ka kai har ina ne ma inda zai samu mai hau mulki shi mulki yana da wannan bala'i Allah kare mu وقد ترى في هذه الرواية قالت قال قد نس مني الجنة tace an kusanto yace an kusanto da aljanna gare ni a kusufin shams wanda lokacin annabi sallallahu ya faru ne so daya annabi sallallahu alaihi salatul kusuf yace qaddarat minni aljannatu aljanna ta zo dab da ni an kusanto min da aljanna kamar cikin katangar da nan shamakin da yake na gaban shi kamar a sa wani majika haka haka sai aka kusanto yace lawi saratu alaiha da nayi lawi saratu alaiha da nayi karfin hali zuwa gare ta laji ita kun bi kitsafin min kitsafiha inda na yi karfin hali na matsa da na muggo muku wani reshe daga reshe na kutufu hadaniya na reza dan da Allah subhanahu wataala ce kutufuha daniya wajen aljannata ne da abubuwan cira na aljannatan guda biyu duka kusa suke kutufuha daniya abubuwan cira kawai kusa suke da kai in kana ringe shi a gadanka za ka iya kana ɓallar rezan kana jefa a baki kuma da ba ba wai abu bane ba da kuda ko sabro ko waye duka hashara da babu kawai abin yana tsago na raba duk a yadda kake in kana zaune in ma aina kake to baka da mushkila haka kuma in ba nan sai babu wani abin da zaka kwalde ko kankana ko na ce ka daye ka yadda tunda ba wani jibbi bake da koya aljanna duk irin wannan gwalalayen a duniya ne muke shan wannan azaba amma aljanna duka ba mu san wannan sau da aka yace lajitu kun bi kitabin min kitabiya wa da nasmini kuma yace inda na zo da shi da kuma har abada ba zai kare ba saboda ai ni'mar aljanna Allah ce la maqsuatun wala mamnu'a ita babu lokacin yanke a ce ga kakan shi ga kaza in shi ko an yi damuna ko hara ko kwari ko waye babu zance wannan abin wada nasmin nar Allah kare kuma wuta ita ma ta zo dab da ni an matso ta ta kuntu ai rabhan nace ya Allah au ko awa ana ma'ahum awa ana ma'ahum shin ni ma ina tare da su fa idan ra'atun sai ga wata mata saboda nan tsara sai ce ban taba ba ganin sharri kamar sharrin wannan wanda na gani ban taba ba ganin sharri kamar wannan sharrin wanda na gani shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai ma sahabbai wa'azi to kawai abin da zai biyo baya zai nuna musu ku ji tsoron wuta ayoyin qur'ani duk inda Allah zai bada wani labari ko kaza kawai da an yi gaba sai a ce mana fattakun narar lafi kudu hannasu wani hijar fattakun narar lafi wadda su likafir saboda haka da an yi gaba kawai sai a nuna mana hatsarin wuta to wutar da Allah ya cika littafin shi a bisa yawan a bisa tsoratar da mu ita guri guri guri duka a nuna mana hatsarin wuta kai kuma da adam kamar da abin ba komi ba manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce lau ta'lamuna ma a'lamuna qahikum qalilan wa la baqaytum kathira inda abin da na sani kun san shi ya ce wallahi da dariyar ku ta zama kaɗan da kuma kugan ku shi zai fi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ba su ishara kaɗan daga abubuwan da ya gani wanda wata hasabunahu hayyinahu huwa inda Allahi azim fa idza mar'atun sai ga wata mata hasibtu ina tsammanin annahu qala ta ya tahdishuha hirratu wata mage wata musta tahdishuha tana yabunta kulta ya ce mashi anu hazi menene lamarin wannan mata da ga ta a wuta kuma ga wata musa tana karsanta tana yagonta azaba cikin azaba kalu suka ce haba ta ta tsare ta sai hatta mata su ju'a su ai suka bada amsa su ɗan wutar sau da ai kaga dama za a tambaye su ma sana ka kunfi sakar kalu lam nakum minal musali wa lam nakum nutaimul miskin kaza to za a tambaye su kamar yadda sun ga wani mutum ana mai nau'in azaba za su zo su kewaye shi kewayewar ba ta nuna ba suna cikin nutsuwa ne ko suna cikin kaza ne saboda ai ta ga babu yankewa la yafattaru anhum azab babu ana dan haffaba musu azaba ko a yanke azabar babu amma dole an shaggala su ne kuma an umarce su dole in sun yi abu to anam sana sai ce menene sha'aninta suka ce haba ta ta ma ta ciwa tare ta sai har ta mutu dan yunwa la a mata bata ciyar da ita ba wala arsalata ta aqulu min khashish aw khashashil ard bata barta bata je ta ringa ci da kwakwarin rika wanda suke na bayan kasa shine hasharat kenan gaban kasa wannan cika adalcin Allah subhanahu wata'ala sai inda wanda ya kashe dabba ta hanyar zalunci ya zaman to kenan an mishi wannan narkon an azabtar da shi to kuma ina ga wanda zai kashe dan adam wanda Allah subhanahu wata'ala karrama shi Allah kare mu menene alaka tsakanin wannan hadisin da babu ma yaqulu ba'da takbir tunda an ce ma yaqulu ba'da takbir wannan hadisin me alaka tsakanin shi da tarjama baba ha wa eh hadisin kusufi to a hadisin kusufin asali eh to bayan kafara hadisin kusufi ai dole kenan muna sa alaka ya mun samu godewa da sassago ko kuma a wannan sakta a cigo to kaga shi kuma hadisul kusuf kawai fara karatu ne yayi fara karatu ne kenan abinda ake nema alaka tsakankanin wanda za ta kulla ma ya kulu ba da takbir abinda mutum yake wani bayan kafara go ba ita kabbara ba a tsakanin kabbara da karatu wa alaikum salam na eh eh mana a cikin nashi a asalin nashi babu kenan du'a da sifta ko kuma kenan ma yakulu ba da takabir kawai abinda aka ce da nan sana sai kabbara faqama qiyaman tawiran faqara qiratan tawila shine abubuwan da aka faɗi a hadisi shi yasa kenan wannan yana da gurare wanda Imam al-Bukhari yawanci yakan yin tarjama babe ba tare da ya ambata wani yakan yin babu ba tare da tarjama ba ko kuma ya kawo hadisi kuma ya gagara ganawa alaƙa tsakankanin kamar yadda wani yake cewa kada a tuhulal ilmi hallar mu zama abdahu min abwabi yace ya gaji yadda gwara zani ilimi warwarewa irin rumuz wanda Imam al-Bukhari yake tarjama tarjama na babe nashi ka gane menene alaka cin tsakankanin badar din al-aini a cikin umdatul qari yace lam yaqa baina hadha al-hadith wal ladhi qablahu shay'un min lafaza min lafazatu ba tsakanin wannan hadisin da wanda ya gabace shi ba a zo ba da lafazi na babul kawai mujarrada a kadai babul kadai yace a asalin bukhari babu wala bi tarjama yace bai yi tarjama babi ba fi ruwayat abi dharr da abul waqt haka yace lam yadhkur abu nu'aym wala dhakara ibn battal fi sharhi abu nu'aym yana da sharhi da imam bukhari ibn battal al-maliki yana da sharhi da imam bukhari wa waqa fi ruwayat asili yace amma a ruwaya ta asili wa karima da kuma ruwaya ta karima su kuma anasu da kai lafazatu babun bila tarjama ba tare da tarjama ba yace kuma haka Isma'ili shi ma dai ya kawo lafazi na babun ba tare da tarjama ba to a hakan misali thumma ala taqdir adam yuqi shay'un min zalik a kaddara babu tarjama ko babun aka kawo ko kuma a kaddara ma babu babu to a nan gurin za a nemi wajahul mutabaqa bainal hadith wa bainat tarjama wadda ta gabata kaga dole mu nemo alaka tsakanin wannan hadisin da kuma babu ma ya kulu ba da takabir ai a karkashin aka kawo shigo in ma da babu ba tare da tarjama ba ya nuna babu na wacce tarjama ce wacce ta gabata in ma ba a rabe ba da babu kuma kenan fa lillahi alhamdu dama a gama suke to kuma da kakane da shi hadisin kenan fiqhun shi dole za a hudo karkashin mi wacce tarjama ma ya kulu ba da takabir sai ce to fa ala hadha munasabatul hadith غير ظاهرة للترجمة بأهيل تجمع قلت ظاهرة وهي قوله شين فدش فقام قيام فاطان القيامة ديتي سيز ايا كما سيز اوي تسعيوا لأن يطالس نبي القيامة سودة دعكت أن أبصر فقام قياما طويلا سيز ايا دوبو سعيوا ديتي تكاغ بأصر الظاهر كان مشتملا على قراءة الدعاء وقراءة القرآن kenan tun da ake ba kama kiyaman tsawilan a raka a farko to ai ba inda za a yi kiyaman tsawilan ba tare da mi ba istiftahi ba tare da isti'aza ba tare da basmala saboda haka kenan shine fa qama qiyaman tawilan yace kenan ya kumshi wannan wala Allah kenan wannan shine wasu kuma suka ce a ba lalle bai zama to hakan kamar yadda ibnu rushair shi kuma yace ya tabil an takuna munasaba fi qawli hatta qultu ay rabbi aw ana ma'ahu har sai da nace ya Allah aw ana ma'ahu shi ni ma tare da su nake kaga kenan wata addu'a ce kenan da yace ya rab ya ubangiji shin wai ni ma ina tare da su yace to watakila kenan wannan kenan ya nuna yin addu'a a tsaye bayan takbiratul ihram mutum zai iya yin addu'a to ka bayan takbiratul ihram dai ne daga guraren yin addu'a a cikin sallah guraren yin addu'a a cikin sallah guri nawa ne guri nawa ne aka sharanta yin addu'a a cikin sallah na ha bayan kabar harama sujada zaman sayya halus ko ba da kenan ba da rafa mina ruku a mahallin ruku sai kuma bai na sajada sai guri nawa muka samu guri biyar kenan guri biyar a cikin sallah wuraren da dai bigire ne na banda ma ita kanta sallah gabaki ɗayanta addu'a ce to kaga guri biyar na addu'a a cikin sallah duk gaba gida duk wani arziki wannan da kaga damuna mai albarka ai duk a sallah an roke su tsawon kwana da kaza da an roka cikin Allah gyara al'amurra Allah kare mu daga kare arziki da wai duka an roka ya ci go waje burni da kace duka ya gama duka wasu matsalolin ka da waye duka ya kai waje burni Allah kau duka gyara Allahumma gafirli warhamni wa hadini wa afini warzuqni warfa'ni wajburni kaga ba ya ida maka dinga Allahumma hadi qawmi fa innahu la ya'tu ya ga ya ji wa ayi da siratal mustaqim da an ga kai sallah ya ce ayi da siratal mustaqim Allah shirye mu eh na bai a kan alaƙai eh na wannan eh ban yi istilahin nashi ba wancan in na na duba saboda gaugawa alaikum salam ya zahiri sai dai kuma rashin bayyanarsa a zahiri bai nuna cewa kenan babu alaƙa ɗin tsakanin shi yasa ina ji a can ma aka ce tayyuta turuk na hadisi ke kenan akwai inda aka samu wata ziyada wadda za a iya alaƙanta ta da wannan misali a hadisin yana da lafuzza daban-daban to da Allah a wata hanya ɗin an samu wani lafazin da yake da alaƙa da wannan ko kuma ya zama ma abin kenan wanda yake ya yi zirhi ne zuwa ga fahimta kwarai-kwarai wanda ya yi nesa da a gane a hili to irin wannan kuma ba lalle bai zama to mukin mun gane manuwar yadda yake ne da koyi wannan babu rafa ne basar ilal imam kuma irin wannan yana bari dan saboda shi ma mai karatu ya yi iyayen shi kenan babu rafa ne basar ilal imam fi salati babu da zai nuna mana halaccin rafa ne basari daga dubi ilal imam fi salatu zuwa ga liman a sallah imam malik yana ga mai sallah abin da zai kalla alqibla saboda Allah ya ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram kenan ina zaka fuskanta kawai gabas zaka fuskanta kaga in kai mamu ne wa kake kallo liman kenan kake kallo saboda haka kenan su malika suna ga gabas ne zaka kalla eh باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة رفع البصر إلى الإمام في الصلاة دقا كي أنا خباب رضي الله عنه قيل لا أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قيل لا بما كنتم تعرفون ذلك قال بالقراب لحيتي da khababu bin arasi Allah kare yarda a gare shi ɗaya daga cikin musulmi na farko farko wanda kuma suka zamanto sun ɗanɗani azabtuwa a hannun kafirai su dama daula ta kafirci tun lokacin da aka ware turo manzanni kiyayyarsu a kan musulunci ba kiyayya ba ce sai ko gobe dama abin haka yi tun lokacin da aka ware turo manzo na farko annabi nuhu alaihi salam fa la bisa fim alfa sanatin illa 50 amal kaga babu irin gwagwarmai da da ba sha ba babu irin sharri da cin zarafi da cutarwa na gangan jiki na komi sun ma annabi nuhu alaihi salam sun ma mabiya annabi nuhu alaihi salam to haka kuma ake tahiya haka ake tahiya wanda kuma ya cutuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi shi yasa cutarwa sai ya zama duk sai cutarwa wadancan duk abin da aka ma wa'ancan to an yi yunkurin kisa su aka ma manzala sallallahu alaihi wasallam kaga dabbin da aka sa mai karshe shi ya zama ajalin shi sihirin da aka sa aka mai sihiri ne wanda in ba shi bane aka ma kawai kashe mutum zai kai yahuda da suka tsara za a hau sama a runtumo dutse ya kwamfatse shi kaga kisan gilla nan aka tsara an dawo daga yaƙi kawai shikenan a laɓe kawai a mai kisan gilla kaga duk irin waɗannan an bi hanyoyin wannan saboda dama ɗabi'a ce tasu masu bakin tarihi masu kashewa annabawan Allah wanda kaga ya ishi abin kumiya na Yahudi duk inda za a bude lissa wanda aka sani dai masu kashewa annabawan Allah su ne in kuma kaga bai hude ya kyale malami bai samu damar kashe shi bane ko kuma Allah subhanahu wataala kare shi sai kuma in dan uwan shi ne dama amma shi a ka'ida dama su sun lakarci wannan kashewa annabawa kace allazina ya'muruna bil qisti minan nas wanda suke umarni da adalci wanda suke umarni da kyakkyawa su a bar kawai a shararun nas su zamanto su ne kullum kuma suna jira duk inda wani tantiri ya kai tantiri a duniya matakin lamba ɗaya su kuma shine nan su shi yasa dujal yana bayyana sai a samu adadin su kawai su yi dandazo su bi shi Allah ya shi na sai dai albani yace la taqrar li dawlati al-yahud fil fi falastin yace daula ta yahudawa ba yanda za a yi ta tabbata a falastin yace kuma aqulu hadha yace ina faɗin wannan ba tafakulan bane a tafakkuhan ba ina wadi bane dan fata ko kaza ce tafakkuhan ne daga hadisai masu dimbin yawa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da annabi Isa alaihi salam zai bayyana yana a Baitul Maqdis yace sai a samu dujal sai shigo ta wajen Iran da Khurasan tare da shi da Yahuda 70 da Tsailasan a cikin su yace kaga yanzu a lokacin da Annabi Isa zai je Palestine ba Yahudawa a Palestine gaba daya yace to kan ku dai tsammani a kaga ai tsaya muke karshen su in Annabi Isa bayyana a ani a dai Palestine a Palestine da yayin sun bar ta tun kafin zuwa Annabi Isa lokacin da dujar zai bayyana kuma ba suna falasini ba ne suna gagaran ba inda dama ba a can ba suke gagaran ba su ta kai to kuma tura za ta kai bango sai su ga in suka tsaya a nan to za a tuffuke su gaba daya su kuma kaga wala tajidan lahum ahrasan nas ala hayati ka gani kaga kuma ai tura ta fara kai bango tunda kaga ana zanga zanga ana nasan yawo ya sabka kawai zo ake sabka bai da amfani ya gaza kaza ana cewa sun ja mana za a karar da mu ka gani dan dai kawai su suke da tashoshi a yi ta waɗin kaza kaza ma ta kuro ta alamuna fa innam ya alamuna kama ta alamuna tarju na min Allah ma la yarju dan da su da kansu suka ikirarin a shekara 80 ba a mutu ba abin da yanzu aka mutu kuma ba ta kashin da ake yi kuma su ma munafikan suna tura jirage a ɗauke mutanen su in ba kira me ci gawai kaza ta tura ta ce a kwaso mutanen sargata ai ana cin nasara kaga ba a ce ba a kwaso mutane daga can ka gani kenan babu daɗi ne babu daɗi katala na fil janna katala hum fil ka gani to amma duk da haka kenan a hakan ma suna ji a cikin su kawai dai a hoto ne a hodi ba a hodi kaga in abin da aka hodi ya tabbata na jaridar nan da take musu shagube sojojin su duka mazan da kushi saboda wai hikimar sa kushi tun da dama Allah subhanahu wa ta'ala fa la yaqatulunukum jami'an illa fi quran muhassaratin alim wa ra'ijulun to yanzu su dole suna cikin sharri ko ba suna cikin kaza ba su wutawa to in mutum ya wuto shi ya kashi ko fitsari za a iya kashe shi to shi ne sai ka je da kushkin ka kawai da karfe sun tsari ka gani to kale ka ga irin wannan abin da wannan kuma kaga haka ne ake duk dai hal yanzu ne kawai jirage za a tura su je su babu kowa ci saboda tsabagen to yace lokacin da za su shigo da dujal wannan dubu saba'in suna take mai baya ce daga wajejen iran ko wajejen kurasa da za su shigo ce to kaga a lokacin a falastini babu yahudawa ce suna tun karawa annabi isa alaihi salam ya ce fishin hirba sai ya fara narkiya kamar yadda ishire ke narkiya ya ce to kare ya zamanto kenan mun ɗebe tsammani mu ɗauka sai wannan lokacin a yadda dama koro su aka duka shekara nawa to haka kuma na kin ma za a kaɗa irin ƙasashen da suke ba su kariya suke taimaka musu wanda duk inda kaga sun yi dai dole ne da kai taimakon waɗannan illa bi hablin min Allah wa hablin min Allah shi yasa Sheikhul Islam Qaidatul Jalila ya ce a tarihi ba saba ba samun Yahuda sun yi yaki da Laraba sun ci nasara dole sai sun kulla yarjejeniya da wata kabila ta Larabawa ko kuma an yi yarjejeniya ta amana da musulmi kaga nan sarsan da ya zo madina an yarjejeniya da banu kainuka suka warware banu nadir suka warware banu quraiza suka warware khaybar suka warware kuma da suka zo madina yayin da suka kulla yarjejeniya da banu qaila kainuka suka kulla da aus wadancan ban nadir suka kulla su ma da abin suka kulla su ma da khazraj kenan suna nan kasashen da suke daure musu gindila Allah wasu za su ce musu ga guri ku tattara ku zo saboda ka a tumbuke su ko kuma wasu su gudu su sahi to kaga aka sahi dole ai in ma shugaba ne kuma sai bai sahi shi amma tun da kaga ana ta zanga zanga ana dole ma kawai ya sabka yi kaza ai abun akwai matsala Allah sai muke musulmi a kansu Allah karya ka babu bin aras ya sha irin wannan azaba sai na Umar ya zo gaida shi yana zamne gefen gado sai sai na Umar yake cewa babu wani abu wani wanda nake gurin in samu Allah irin aiki irin yanayin shi kamar sai da Bilal sarrafa da azabar da ya sha sai ke ce mai ai azabtarwa da aka mushi yahi na Bilal ya bude bayan shi ce wuta ce aka rura kasa aka kiho da ni aka kwantar da ni aka ya ce majisi na kashe wuta da ya bude ma sai da na Umar sai da na Umar sai da ya sallama bayan shi gaba daya ya yi abin to kaga suna daga wanda an sha azaba amma kaga azabtarwa da aka yi ta yi wannan bai sa ba sai mutu a lokacin gashi har lokacin khalifancin sai ne na umar kuma su kafaran duka ƙarya ta ƙare an karya su kila lahu akana arzu ya qara'u fi zuhri wal asri annabi sallallahu alaihi wasallam azhur da asr yana karatu qala na abu yace kware ko yana yana karanta azhur da asr kila ya aka ce bima kuntum ta'rifuna zalika to ya kuke gane yana karatu qala yace bin surabil hayy ta hanyar Musa wa Jabir sallallahu alaihi wasallam to da shi karatu ba kamar yadda zaka wani sai tsaya karatu sallah sassarrace ka kamar gum ya gumse baki gum kaga wannan ba karatu bane yace to ta hanyar Musa wa Jabir to ka gani tunani ne na zuke da wannan ba da shi ne a haika ya ce wani a minti talatin ya sabka amma karatun zuci ne ai yanzu ya karatu da ai karatun zuci ne karatun zuci ne yiwu kawai shi kenan yanzu kama wannan safa ce a zuci kawai da ka kalle ta ka kame wannan shi kenan karatun zuci ne ai amma ka yi karatun man ka gani wallah rusa ha a wai a zuci ka san shi zuci ai kawai hujja ce ake a zuci ba kana kwanci ba ka yi barci ka yi mawarki ka ga gashi nan ka tashi tun kana saurayi ka rayu ka ka ma hau gwamnati har an yi kaza an yi komai an gida ma har ga kana ma ka mutu a makara ka ga da lokaci za ka yi mawarki duka rayuwarka gaba ki daya wannan ai daban ne kuma an huta daga ai sarari ɗalibin tsarabil iyasi ta hanyar motsawa gemun shi kenan sababin karatun da yake wannan ya nuna ana son mamu ya zamanto hankalin shi yana kan lima ko da kuwa kauli rajihi ya zamanto kana kallon inda za ka ajiye goshinka inda za ka ajiye goshinka to kaga labudda ya zamanto kuma kana da kulawa da liman mi yayi ina yaje yayi kaza kuma kallon inda za ka ajiye goshi bai hanawa ya zamanto kana da ina ya da liman lokaci ba lokaci babu rafa basar ila sama fi sala sai kuma daga dubi sama a sallah me hukunce shi ana anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam ma bala qawmi yarfa'una absarahum ila sama fi salatin yace me ya faru mutane suke daga idanunsu sama a sallah fashtadda qawluhu fi zalika magana shi ta tsananta hatta qala yace la yantahunna an zalik ko dai su hanu daga wannan ala su kutafanna absaruhum ko kuma a kauce ganin su a shahi idanunsu wanda ya nuna haramun ne mutum yana sallah din ga daga kai saboda akwai nau'i na rashin da'a abin da ake bukata kene ya zama to yana kallon inda zai aje goshi ba kuma ya san da kai ba in ka san da kai to zai zama nan kake kallo shi kuma ba san da kai ba kenan inda zaka aje goshi nan ne zai zama to mutum yana kallo ba daga kai zuwa sama dagawa kenan haramun ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi narko akan wannan wannan ya nuna kyakkyawan karantar manzalar sassan kaga bai ce ba wane wane me yasa kuke kaza yace ma ba da famin me yasa wasu mutana babu lintifatu fi salah hukuncin waye a sallah ana aisha radiyallahu anha qalat sa'altu rasula an lintifatu fi salah na tambaya annabi sallallahu alaihi hukuncin waye a sallah qala wa salatu yafsalatu shaytan min salatil asr yace wannan sane ne tsakure ne da shedan yake ma bawa sane a sallar shi wannan ya nuna fadla na matan manzalar sallallahu alaihi wasallam da suke aikata umarnin Qur'ani wa kunna ma yutla fi bi kunna min ayati Allah wal hikma kaga Aisha tana tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake so kenan fasalu ala zikrin kuntum la talibun ba dan wannan tambaye ba da amsa da ba mu samu waɗannan ilimin muka shi yasa yana daga hanya ta samun ilimi tambaya da amsa tambaya da amsa magabata zaka suna da su'alat kamar su'alat na Imam Ahmad bin Hanbal wanda kenan Imam Abu Dawud ya su'alat li Imam Ahmad bin Hanbal su'alat na ajuri za su zo su dinga tambaya ko akan abin da ya shahi fiqh ko abin da ya shahi hadisi ko abin da ya shahi kaza misali a samu wani babban malami ya zo sai ɗaliban ilimi sare su tattara waɗansu tambayoyi tambayoyi wanda suke na ilimi bayan da kawai aka zo an samu wani babban malami ya kaji wani ya zo yana wai malam ya hukuncin fida'u kai yanzu duk kana ahlus sunna baka san hukuncin fida'u ba ko da aka gaya ma ba ƙarya ce aka gaya ma hukuncin fida'u to kake ce ma fida'u sunna ne ko kuma so kake ta taso daga matsayin ta na kaza ta koma kaza akwai su tambayoyi da zaka ga ya kamata a ce an huce mataki wannan tambayoyi kai dai ahlus sunna ya kamata a ce ka huce kau ka san hukuncin me kuma za a zo ana tafsirin hafiz tambayoyi na ilimi wanda za a dubo wanda abin ya gagara ya wahala to su ne sai a samu wani babban malami sai a rubuta sai a dinga tambayoyin yana ba da amsoshi ana yi haka to kaga hanya ce ta samar da ilimi kenan imam al-bukhari ya maimaita wannan badawar kalb babu sifatu iblis wa junudi sifa ta iblis wa junudihi saboda yana daga aikin shedan kenan yi ma mutum tsakure a sallah shi shedan kenan barawo ne saboda mummunan barawo kuma kaga mai sata a sallah kamar kissa waccan ta Abu Sa'id kissa waccan ta Sa'id ibn al-Musayyib da Hajjaj ibn Yusuf lokacin da Hajjaj ya zo ya rinka sallah yana daga kai ya rinka sallah yana wayoyi me yana ida Abu Sa'id Sa'id ibn Musayyib shi yana askar bi ida ba sai ya ruko shi yake kokarin jawo shi kai sai da ya gama ya ce sir da wannan waya kai ka munin haka ya ce da gaba na kake da na da ki huskarka da takalmin nan to shine he bayan ya yi da wancan ta'addanci akan Abdullahi ibn Zubair ya an turo shi ya zo maka ya sarro sa'id yana darasi a masallaci da silin dalibai da abin da shine tashi ya zo su suke tunanin to yau fa malam sai da ta kama kuma ka gani tun daga mutumin da nan sallallahu alaihi wasallam yace safa mutumin da nan sallallahu sai bada labari ya kuna fi saqif wa bir wa safa yace a cikin kabila ta banu saqif za a samu mutane guda biyu da hallakeke da mai kwaran yadda jinin al'umma mai kwaran yadda jinin al'umma shine hajjaji bin yusuf shi kuma wancan hallakeke shine muhtar bin ubaidillah as-saqafi wanda yace shi ma annabi ne shine sai yace sai yake mishi godiya ya ce ban taɓa kabarsa sallah ba ban taɓa kabarsa sallah ba face sai na tuno wannan abin da ka biya yake godiya ya taimake shi ya ce ban taɓa kabarsa sallah ba sai na tuno wannan wannan ke ka gani in saboda dan Allah ne ai ka san su da kansu ma wani lokaci masu mulki suna kalla abin da kai dan Allah da kuma abin da kai dan a ce kai jarumi sai su zo bari za mu bayyana ma mutane ya kai munafiki in suka gane cewa san siyasa san siyasa salon shi bai ba kaɗan ba ne ba in ya fahimci abin da kai dan a ce kai kai ne na Allah to kawai yanzu sai ya kyale ka bar kai za mutane za su gane ai kawai mun san ba na Allah ba don ba kai ba sa wata ran ka hada tarkon shi Allah karim shi yasa duk abin da za ka yi kai dan Allah in kai dan Allah shikenan Allah subhanahu wataala zai gaskata imaninka ta kaza komai ya bayyana kan wannan Allah tabbatar da mu ya bamu ikon yin komai dan shi Allah kuma ya kare mu da ribata da shedan iya daga kenan halin shedan shine sata musamman ma a sallah babu jubil qira'a lil imam wal ma'mum fi salawat kulliha wajibun karatu lil imam wal ma'mum fi salat kulliha a cikin dukkanin sallah tun daga farko har ƙarshe an jabir bin samura radiyallahu anhu qala shaka ahlul kufa sa'adan ila umar fa azara mutanen kufa sun ka karan sa wajen sayyidina Umar fa azalahu sai sayyidina Umar ya tsige shi a lokacin an nada shi matsayin gwamna a kufa su kuma mutanen kufa dama mutane ne waɗanda suke sanannun mutane mutane ne wanda suke takadarai ana cewa a tarihi wanda suka bi da su mutane biyu ne da hajjaj da sadam da hajjaj da sadam su mutane ne waɗanda suke suna da wai sha'ani saboda an yi da an ka gwamna ma sai su kashe gwamna da an turo musu suna irin wannan wannan ne shi yasa wani lokaci a yawancin hudu ba tashi mashahuriya da ya zo ya tsaya ce to na ga kawuna sun nuna ce kuma lokacin girmin su ya yi ya ce kuma ni ne wanda zan girbe sa to kaga wannan sai shi a wani lokaci aka ce ya zo tsaya ya juyo mun bari ya zuru zuru suna kallon shi yana kallon su sai wani ya jefe shi da takalmi su da masu saba aka jihon mutum da takalmi sai wani yaje haishi da takalmi shi ne sai sa daga bace duk a zaɓo mutanen kirkin duka a jiyar aka zaɓo su sai sa aka yanka su aka kai su dai aka zub da kawuna a nan wurin sai ce to don saboda wani santiri sai santirin shi kenan ga na kirkin nan kaga an yanka na kirki ya ce to duk wani hasabibi shi kenan sai ka gani akwai mulki da wuta da fetur Allah kare mu shi wani lokaci kasan yin haka na kin ƙetar iyaka ne ba a nashi ba ba a nashi ba ake ba da misali amma kamar mulki kwaletin mulki sanyi bai mulki shi mulki dole sai da misali sanyi bai mulki musamman ma in aka kalli mutanen imamul mawardi ya ce in har mutane ya zama tantire sun yawa a cikin su to a nan wani ɗan duniya ɗan duniya ya ke in kuma salihai ne wannan kuma sai a sa musu wanda yake amma dai da kawai hatsari bai tantirai da wanda za a ba su wata kwangila kawai su cinye kudin su murtisi ka yi wani abin da masu ba kaza su wannan dole sai da wanda wani ya zo kawai marin ka sai ka gani a Najeriya kai gwamnan da shi in yazo kawai tafka ma mari a gani kawai da yazo saboda wani lokaci shine sai ga yaci malam daura shan ruwa sai aka ce ana zuwa shikenan sai shi malam da aka sha ruwa sai ke nasiha ya to ya kamata kenan gwamnati ta ji tsoron Allah cikin mutane sai kaza sai kaza sai kaza shi ne daga can gurin shi sai sa to mana mana mana kaza to kawai sai mana ya zami haka ya zami ko abin da sai sai da shi ne da ke ya sa halin shi ya saba marin malamai kawai sai mana ya zami ya tare to lokacin kuma can sai suka tare nan ma ya aka sai suka tare sai suka tare shi ya saba kawai da kayan wannan sai tamka ba wani ko kuma kai sai zo dama tsazo ne kawai shi kenan sai in ka sai mushi wani abu ko ya baka kwangila ka cinye ko kai yadda ka ga dama kawai sai zo sai sai jami'an tsaron su ke sai zo shake ka kawai ya fara durfa ka da kasa to shi ne wannan wulakanci irin wannan abin da ke yana da wani ne ake ba da misali wani yake ba da labari aka ba aka ka takin zamani sai je sai takin zamanin duka to sai aka tsara da sahi gobe za ka mai farmaki sai wani ya kyanke sani a daren sai mutum ya sa aka je gaba ɗaya bayan su yanci aka kwaso sashen zamanin duka aka mai da su mangaza gwamnati da aka je aka bude an zo gaba ɗaya an ka ziyara ta ba zata ana shirin wulakanci aka bude na a gaba ba aka bude na a gaba ba komi sai ji ina wani ina wani wanda suka ka annabi wani su ko sai suka zuru zuru sai ya ce ai siya suka so su kulla mani to mutanen kuma suna da wannan irin abin da mugira bin shuba suka mushe wani lokaci kaga da sai na umar ya dace sun kuma fusta su shi ma sai suka je to tsarin da za a yi kawai wani tsoho ce abin da nake so kawai ku yi kokari ku haɗa dinari dubu ni zan je mu je gurin amirul mu'minin ne ce gashi mugira da yana gwamna ya sata a dukiyar bai kirmani kuma ma ni ya ba an ashe mishi ya kai haka ba inda zan sai na umar ya mai shi suka yi cikare-cikare aka gama aka ba tsohon aka tashi aka zo aka ce amiru muna abin da ya sa mu gira mun ji za ka maido shi shi kuma mu gira saboda bai bari a yi wa daka to matsala mu ba maido shi ba akwai lokacin da aka sa shi ya saci dinari dubu a mai kimani kuma ga malaki jan bai ba a ce sai da na umar hankalin shi sa shi ce mu gira ya aka yi haka mu gira ce eh kwarai amirul mu'minin iyali da talauci da kaza amma matsalan ba dinari dubu ɗaya ba ne dinari dubu biyu ne na bashi a jiya ce dinari dubu biyu ne na bashi a jiya ya ce dinari dubu biyu sai fara karkarwa ya ce a amirin mumin da ba haka ba ne ba kaji ka ban ba abin da ya bani a jiya ya ce kaji kaji yadda aka yi sai da na'awar ya ce to mu kira ya aka yi kai haka ya ce eh ai soyi ya tarme ni shi yasa to shi saboda iya daga dahiyatul arab wanda suke masu wayo dole wani lokaci da adam akwai bukata wannan kakka zama komi a hili yake dole duniya komi in aka sayi da siyasa sai kai kamar nan shi yasa wani abubuwan da wasu du'a suke akwai bukatar siyasa baka fitawa komi ka nuna kai nan kai nan in mutum yana wannan wata rana sai ka baro kanka duk lokacin da ka zama dahiya in ka tsaya a sasanaki ka sanya za ka kalla amma ka zo duniya tana ta maka a gane ko yan siyasa nuna kayina to wata ran sai ma ka bar garin shagal ko fasarin ilawar fazara ba sa mala alaihim ammaran sai ya nada musu ammar ya tsige shi nada ammar fasha kawa ta zakaru annahu la yusunu yusalli suka ka suka ce kai sallah ma bai iya ba kalin ka hauka ga jafai mutumin da yana daga asharatul mubashshiruna bil janna goman da aka ba bishara da aljanna wai kace sallah ma bai iya wanda ya fara halbi yace shine farkon wanda ya fara halba kibiya dan daukaka addinin Allah mutumin da yake mujabu da'awa a yakin badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yaushe kaza wanda Allah yake karba du'a yace a yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi addu'a ce Allah subhanahu wataala sanya shi zaman to mai karbabbe addu'a akalla ne wanda aka turo malaika jibril aka ce dan aljanna ne kuma ka ce wai sallah ma bai iya ba wannan yake nuna duk yadda za mutane dole sai da hakuri kaga wani irin kyautata ce bai musu ba shi yasa duk lokacin da kake shugabantar mutane billahi allazi a ce kowa kuɗi za ka zo ba libya ya aka yi ya aka yi wani irin gasa ne ba a yi ba sai an saba shi kuma shi kenan a zo ana dan Allah mun tuba kaza kaza a samo jinin wani ma dora shi mu jinin shi ma yana da adalci lokacin da kuma sun komi ya huce to tana iya yiwa wata ran ka zama kana jagorantar mutane ka san duk abin da kake ma mutane in dai har manzo sallallahu alaihi wasallam zai raba rabo na ganima a ba wani rakumi dari wani kaza amma wani ya kalli ma ake sallallahu alaihi wasallam ya ce ai adalci kai kake ga mutane akwai wanda zai shi yasa ka kalli wa ka saba ganin duk wanda ka gani yana mulki zagin shi ake ya sabka ne ake yi kusan abin kawai dabi'a ce ta mutane haka kowa in yayi kuma yanda kake kawai jira ne za ka yi ba ko kana yin da kyau kana yi da kyau kana yi kawai da an sai sai kaga kawai haka nan za a ce ba karshe sai ya tsike shi saboda sun yi taka jaje hankalin tsirin na umar ya tashi ba harsar ya faka da ya a bayan sa ka ina haula ya zo muna wa'annan suna riyawa ka gani ko bai yarraba da ya ce ya zo muna na kala to sun su salli wai suna riyan ma wai sallah ma baka kyautata kala ya ce amma ana fa wallahi inni kuntu usalli bihim salata rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi limancin da nake musu irin sallar manzara ita nake musu ma akhrimu anha banna sauyi komi a ciki usalli salatal isha ina musu sallar isha fa arkudu bi kulaini a biyu waɗanda suke na farko fa arkud ina tsawaitawa ka gani wa akhifu fil ukhrayn bin karshe kuma ina dan sassabtawa ina yin sama sama kenan kala yace zaka zannu bika ya aba ishaq yace wallahi abu ishaq san da nake maka nan da ya cire shi saboda yanzu ai kaga sun kulla suna ta gantanciya kaza kaza sun matsa sun matsa to saboda maslaha ce sai aka tsige shi lokacin da a zauna lafiya amma ba wai dan sayyidina Umar ba ya yarda ne maslaha shi yasa jagoranci yana da wani abu shi dole akwai abin da kanka damu an ce kaza kaza kaza aka matsa sai aka so hikima ce ai wannan aka cire ka kana gwamna gari ake ta kakara ake ta jika to kai a cire kan maya yanzu suka ji ba daɗi daga baya nemo kamar ka gani ya baya sa farsa da ma'u rajulan da ya kone masu tsare shi auri jalan ko wasu mazaji sai aka gama da shi sa'ad da kuma wasu mutane guda biyu ko wannan sai sai na umar tura ilal kufa aka ce aje kufa da sabon gwamna aka ce shi sabon gwamna ya je shi kenan shi ma kuma sai aje a koma kuma da mugira da da da sa'ad fa sa'ala anha ahli kufa aka tambayi ahli kufa wala me da masu jiran illa sa'ala ahli ba bar wani masallaci ba sai da aka je aka tambaya kale ka ga tsarin mutunci dan Allah har yanzu abin da duniya ba ta rasa ke nawa yo kai da ma wai ya za a yi ma a ce a bai tsayi an zo dan daudi ya je karo ta je qur'a waye ya je kai kin dan balo fararen dan jeho balo ya tsaya takara a kasa kai kana ga akwai wanda zai kada shi tunda mafi yawa ai samari suka yawa to in ka dauke da su samarin suna su bota shi da ƴan matan su duk suka jewa mai ƙura'a lantijawa su zaben ma musa yi shi zai in dai za a yi zaben gaskiya da gaskiya ai shi zai ko kuma wani gwarin waka ya tsaya in dai za a yi zaben adalci ai kawai shi zai ci Allah kare mu to ka gani wala ya da shi yasa zaben delegates abu ne mai sauki ba kawai ana son a nemo wasu wakilai abu ne mai sauki ko wakilan da dama sun tsini an riga an zabe su mutane ba sun zabe su ba an riga an zabe su kenan ko kuma a aleka ga su ne ne da tijawan gari bangaren malamai bangaren kaza na kona turka shikenan wa saboda haka kenan aka gama da waɗannan wala ya masu gidan ba a bar wani masallaci ba illa su alanu wa yasununa alaihi ma'rufan kuma su sai su yabi abu mai kyau su ce wallahi sallar shi daidai ke mana irin sallar manzo Allah sassara hatta da kala masjidin libani abasi har sai da aka shigo wani masallaci na kabila ta banu abas fa qama rajulun minhu sai wani mutum ya tashi ana ce mai abu sa'ada ya fara lahu usama ibn qatada ana ce mai usama ibn qatada yukuna aba sa'ada ana mai alkunya da abu sa'ada iya can karshen sahuci ne sahucen na karshe bangaren inda dama munafikai suna can a masubukai can sahun karshe ke sai bayan wa an tambaya duka ko ina an yi aka zo nan ma aka tambaya duk kowa ya yabo mai kyau shi yana can daga ƙarshen sahu ala sai ce amma izina shattana ya ce amma tun da dai an mana magiya an ce dan Allah fa inna sa'ada la yasiru fi sariya to sa'ada dai in su mame za zai ji za a je hari la yasiru fi sariya bai ta iya tare da su mame mutumin da ya fara halba bibiya don ɗaukaka addinin Allah wanda a nan tara sai ci irin ya sa rufe da aka abin ummi yace sari halbakiriyar ka na fanshe ka da babana da ma'aihiyata yanzu a baya me aka ce sai na abu raina ba ce abi bi abi an ummi go to shi sari manzara sassa shi irin ya sari bi da ka ake so ina fansar ka da babana da ma'aihiyata halbakiriyar ka wai shine aka ce lafiyar fitari wai bai bai bar rago ne tsoro gare shi wajen yaki bai bai bin su ba mai aje yaki to kaga la'alla shi shubuhar da ya kalla ai shine gwamna shugaba dole sai ya huta ai ba dole ba shugaba sai ya huta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tsoro zai tura su mame ba tare da ya huta ba ba ka ce ba je yakin da za a je wai sai ya don aka halmi shi ba ba ko ne bane sai ya kai akwai kuma wanda dole hallawa ya sahi in yana bukatar sa jiji amma ko je aka kashi shugaban ku kaga shikenan an ci ku da yaki wala yaqtumu bis sawiya kuma bai rabo daidai wa daidai wanda ma ka ce wani Allah abin da ya kalla ai shugaba yana da damar yin tasarrufi a bangaren kenan ganima zai iya ligar wanda ya wani abu zuwa gani ya bashi wani abu mai gwabi wala ya dole fil qadiyya kai ko hukunci ma ka ka bi adalci qala sa'd sa'd sai ce amma wallahi la adu wannan bi talatin yace wallahi zan yi addu'a da ku waliman intasara ba'da zulmihi fa ulai kama alayhi salam ka gani sannan kuma la yaqullahu jahara bi su'i min qawli illa man zulim mutum ya zalunce ka kaga ai ba laifi bane ba ka yi abin nan go yace to wallahi la adu wanne yace wallahi billahi allazi sai kuma yi addu'a da abu yace Allahumma ya Allah in kana abduka hada in wannan bawan naka ya zama to kaliman kale ka adalcin sahabi ba yanzu haka ma sai da yasa sharadi Allahumma in kana abduka hada Allah in wannan bawa naka kadiban ƙarya ce yake kamar ya'al kuma banda ma abin da ya hudi mun ƙarya ne kuma kamar ya an sum'a ya tsaya dan riya da kuma jiyar da mutane a ji cewa shi shine fasil umar to Allah tunda ba ya nuna ban tsoro ya hana ni zuwa yaki ka a kashe ni shi mai san rayuwa yana tuhuma ta kenan da ni dan san rayuwa ne to fasil umar Allah ka tsawaita rayuwar ta shi wasil faqarahu tunda yace ma rabo ma zalunci nake kenan ila ha'in to a tsilfa ƙarahu tun da san abin duniya ne ai da kwaɗai sai in ka ji ana cewa na almunda ne yake ai ka san ɗan san abin duniya ne ka nura duk mai cewa an yi zalunci an yi kaza shi wani in ka bashi adalci nawa aiki a to in za a zo gurin sadaka an yi mutuwa malami ya saci kuɗi an ba da araba tsakani da Allah gurin mutuwa ne za a ba da ake araba kuɗi gurin mutuwa a sace kuɗi kuma ka zo kana zagin wani shugaba kana cewa ya yi sata gurin mutuwa ba ake sata kuɗi yo kai wanda suke shugabancin nan mutanen da suka yi adalci suka yi adalci kaɗan ne wani ya mutu ka ci kuɗin gadon shi mutane nawa ne wanda suke handame gadon mutane handama da babake amma mutane sun yi bakin magana da ringa cewa shugaba waye ya ci kuɗi shugaba waye Allah wani in ka bashi ina tabbatarwa in mutuwa da sai ya ci ka tabbata dai wanda zai an taba idan aka je mutum da kudi a jihun shi ka samu kudin yan ceto ne wasu ke zauwa su sace kudin su kuma ya matsayin su mutum yana so kalan kada mai kalmar shahada ko ka kama shi a kai shi abin nan kai kuma kana lalabe a tsarunan shi da kudin shi ka sace kuma su ne za su zauna a majalisa su ba ga aiki wasu yanzu ga wane ne ai barawo ne akwai barawo ma da ya kai ka ka gani ai gyaran ho yana da aiki ba kuma a cikin su zaka samu shugaba a cikin su zaka samu shugaba ka gani in ka sa cajin ka yanzu ka ajiye salular ka a lakwarkin ku saman benci ka fita ka je ka dawo ka samu salular shi ya sace ta to gobe shine shugaban kasa tun da dai ka san dai shugaban kasa ba a makarantar allo ba ake samu shi fatilu murawatir faqarahu warithu bil fitr kuma Allah ka bujiro da shi zuwa ga fitina ko dai fitina ta sha'awa ko kuma fitina duk wani wanda ya bangare ya tawaye shi wannan tsohon yana cikin masu tawaye hatta da muktar bin ubaidillah a sakafi da ya da awa annabi sai da ya shiga cikin sirkar muktar bin ubaidillah wa kana ba da zalika idza suila bayan an tambaye shi ya kula yace shekun kabirun maftun yace ga ni tsoho wanda ya kyamanyanta abin fitina asabatani da'awatu sa'ad addu'a sa'ad ce ta sabka akai da ka gani sa'ad ya mushi adalci sai da ya ce ai Allah in ƙarya ce mini ka gani kuma inda ya tsaya in ma ƙarya ce mini inda ya tsaya ne dan riya dan a ce shi shi ne to dan Allah duba ka ga haƙƙi na zalunci na mutunci da aka ma sabi da kuma sakamakon a yau in kawai za ka ga mutum zai ɗauki salula kawai ya ta tsine ma wani albarka wani kuma malami zai ta tsine ma wannan malamin Allah mushi kaza wannan malamin Allah gama shi da kaza wannan malamin kai tsinuwa ka saba ga mutumin da yake tsinuwa a bakin shi ya gama lafiya dan Allah ne kaka duk wanda ya lakarci tsine ma mutane ka taba ga ya gama lafiya ko malami ne yake tsine ma almajiran shi ya ka kalle shi sai ka gan shi a tsinan Allah ya kaga hula ma sai an kashe a bashi ko malami ne yake tsine ma ɗaliban shi tsinuwa in ka tsine ma mutum sama dama ba ko shiga tsinuwa saboda ilahin yas'alul kalimat tayyib wal amalu salih yarfa'u da ta je sama sai a toshe ba ko wanda za ta shiga sai kuma ta dawo kan wanda aka tsine ma in bai da alhaki bai da haƙƙin wannan kuma ya ta dawo kan wanda ya tsaka to ka gani to yau mutane tsinuwa ba su dauke ta komai ba kawai da mutum ya yi abin da kai ne wa kake gaba daidai ba ne ko kuma saboda ra'ayin siyasa to kai naka da kace kana so annabi ne aka turo da kace kai wa na kake so shi nakan annabi ne aka turo ko naka da qur'ani zai shar'a shi na wancan da kaza da naka da nashi da na kowa ba mai da qur'ani ba kuma wanda za a tambaye ka a kabari dai shi kurin maslaha ce ta duniya can kaga za ka yi dan can kake ga za ka ci kai ma can kaga zaka idan ka baka aibata wancan ko ce aibata wancan shikenan me kai ka tsine ko malami yayi bare ka tsine me ko kuma wani yayi bare dai ka tsine mushi ko almajirin ka yama ba daidai ba ka tsine mushi kawai dan kana da wani wannan akan shi ko kuma dan ka dan kai ka aye shi ka ce to bari zan tsine ma za ka sha wahala ba rayuwa ba ce sai yan uwanka sun yi hika kaza wai saboda ba in ciki kenan sai ka tsine mishi aka wani a wannan dukkan ba haƙi wannan in ka ce ga wannan ƙarshe kai za ka yi ta shan wahala ala rawi an jabir mai ruwaya daga jabir ya ce fa ana ra'aytu ba'du ya ce bayan nan na gan shi karista kasa haji bahu ala ainihi min al-kibar saboda tsufa saboda tsufa giran shi ya sabko saman ya rike idanun shi saboda tsananin tsufa ya tsufa wannan wala ya ta'arru lil jawari amma ya ga ƴan mata za su wuce la ya ta'arru lil jawari fi tariqi ya ga musu kunna yana nan da ya ga sai dan daga eh ga idan shi ya kyalla in ya ga budurwa ce sai je da gudu sai dinga zungura sa ƴan mata za su sai su gudu yana bara ya ya bina ma da sai kyalla sai gani inda ya ga budurwa ce sai rike hannunsa kuma ya kai wannan tsufa kaga fa innal hayya la tuman alayhi shirkan shi yasa manzo Allah sosai ke neman tsara Allah subhanahu wa ta'ala daga irin wannan arzalul umur kinna mummunan karshe a rayuwa bawa da kowace kai ta roƙo Allah subhanahu wa ta'ala kare mutum daga irin wannan wannan to saboda yake mutum yana tsufa kuma fitintunu suna abin nan shi ko daga abin da yake jayi wannan akwai alhakin mutane kaga shi wannan ai alhakin sa ne lokaci arama to wasu su ba mu abubuwan da za mu fa'idanta a cikin hadisi din da ya da abin na Allah a gidan shi a gidan shi a akwai mai rijiya can daban ne wanda wata mata mai rijiya ce ina jin wadda ta kulla mashi shari akan wani wannan jinta ba ina jin ba a wannan jin ba ne inda ba wani hanya da tafiyin ba ban san wannan ba na na ha wa eh alaka da eh a alaka hadisin da baban kira'a ne ai kira'a ne kira'a ne ina jin baban kira'a ne a sallah ko haka ne ko ai kaga gabar da aka dauka shi a nan gurin gaba ta siffar sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yake karatu eh yanda yake karshe yasa sa'ar kin ai sai aka dauko gaba tuhumar da suka yi cewa wai sallah ma bai iya ba sai ce a ban takai ban na takai ta mu ina musu sallah kamar yadda na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar lisha misali zai tsawaita a guda biyu na farko sai kuma takaita a wannan shine gaba in muhalli shayi eh eh gaskiya ne ne eh bayanin wani fita hadisi ko bangare guda
na kira na a ya kware kwa tun da ba mu ci da sasu ba su hadisan ma insha Allah eh na karatun ba insha Allah a karatun gaba kenan da za mu je na su mamukin ma meye mamu zai karanta a wani digire ne mamu zai zama to yayi karatu insha Allah abinda muka wadi daidai Allah ta rabu cikin lada kuskuren mu Allah gafarta mana akwai abokin mu da yar abokin koya makaranta mana Muhammadu Ishiya musarta cikin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya shi da rahama Allah ya sanya aljanna ita ce mu kuma shi Allah ba mu kyakkyawar gurbin musulmi da suke falastin da duk musulmin da suke duniya allah subhanahu wa ta'ala ya yaye damuwa da kunci ubangi ya ba su galaba a kan yahudawa allah subhanahu wa ta'ala nuna abin mamakin mulkin shi allah subhanahu wa ta'ala kare jininsu da mutuncinsu ubangi subhanahu wa ta'ala ya karya makiyan addinin musulunci da musulmi ya rabbal alamin duk masu damuwa ce mu Allah ya yi bukatu muna da khairi Allah biya mana wanda suka riga yi mu ubangi subhanahu wa ta'ala musulmin da rahama ya rabbal alamin Allahumma salli ala محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي